إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تعالون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Muna yammaci na sha uku ga watan Ramadan, hijirar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama daga ma'a Madina daya da dari hudu da arba'in da hudu wanda wadda ta yi daidai da hudu ga watan hudu miladiya ta dubu biyu da ashirin da uku. kamar yadda muka saba haduwa wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na bin yasir da ke cikin wannan unguwa ta hausawar dan fulani a cikin birnin kano domin gabatar da tafsirin ramadan yau ma da yardar allah za mu ɗora daga inda muka tsaya jiya mun yi karatu ne daga aya ta 198 zuwa aya ta 203 da haka za mu tashi aya ta ɗari biyu da hudu yau insha Allah aran bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد بارك الله فيك kafin mu karanta waɗannan ko mu fassara waɗannan ayoyi da aran ma ya ja mana za mu koma mu kalli ayoyin da muka karanta jiya domin mu ga darussa da ke cikin waɗannan ayoyi da za mu koya a cikinsu insha Allah aya ta farko daga cikin darasin da za mu ɗauka a cikinta shi ne mu nemi falala a wajen Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki yana da falala mai tari yawa ayar tana nuna duk wanda yake son wata falala to ya nemi wannan falalar inda zai sami sannan ayar tana magana akan halaccin yin siye da siyarwa ko kasuwanci lokacin aikin hajji kenan babu laifi mutum zai tafi aikin hajji ya tafi da wani kayan kasuwanci wanda in ya je ya gama aikin hajji ya siyar a can ko kuma idan ya gama aikin hajjin ya siyo daga can ya taho da shi ƙasarsu wannan babu laifi mun koyi haka a ƙarƙashin waɗannan ƙarƙashin wannan aya ta farko laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum sannan a lokaci guda ayar tana sake karantar da mu mu zamto masu godiya ga Allah madaukakin sarki akan ni'ima da ya mana ta shari'a wannan ni'ima ta musulunci ni'ima ce da ta wajaba a gode wa Allah akan ta kode yaushe ba ni'ima kadai sai in kana da kuɗi ko kana da wani abu na rayuwa ko kana da wani abu da kake so a rayuwarka kuma ka samu a'a babu ni'ima sama da ni'imar musulunci duk wanda Allah ta'ala ya ni'imta shi za ga wani yana da wasu ni'imomin waɗanda ba su kai na musulunci ba kawai ni'imar musulunci Allah ya hana shi da haka ko da baka da wato kuɗi ko baka da wani abu more rayuwa amma Allah madaukakin sarki ya sa ka cikin kunshin musulmi ya sa maka imani to wannan kadai ta ishe ka ni'imar da ya wajaba ka gode wa Allah madaukakin sarki a kanta sannan aya ta biyu tana ainihin wato karantar da mu neman gafarar Allah maɗaukakin sarki mu zamto masu neman gafarar Allah maɗaukakin sarki a koda yaushe kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karantar da mu haka kasantuwarsa baya yin laifi amma duk da haka yana yin istighfari hadisai da yawa sun zo cewa an ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin istighfari sau 70 a wata ruwaya yana yin istighfari sau 100 a rana to idan har annabi sallallahu alaihi wasallam wanda an gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa da abin da ya jinkirta yana yin istighfari wa Allah madaukakin sarki sau 70 zuwa 100 to kaga ni da kai dan uwa min babi aula a ce muna yawaita istighfari da neman gafarar Allah madaukakin sarki bisa kurakurai da tuba-tubai da muke yi ko da yaushe dan haka duk motsinka a tafa kake a zaune kake da ka dan motsa ka tuna ka ce astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu ilai sannan wayannan ayoyi suna karantar da mu wato tsayuwa arfa dole ce a aikin haji shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yake cewa alhajju arafa ai arfa ma ita ce aikin haji da haka koda mutum ya je yayi dawafi yayi sa'i yayi kwanan mina ya je muzdalifa yayi jifa duk yayi abubuwa amma fa bai tsayo arfa ba bai da aikin haji aikin haji shine arfa wannan tsayuwar arfa din ka samu wani kaso na lokaci a lokacin kafin dare yayi ko kuma kafin alfijir ya keto wannan na daga cikin abin da zai sa hajjinka ya zama karɓaɓɓen aikin hajji don haka mun fahimci cewa ashe arfa rukuni ce daga cikin rukunan aikin hajji sannan ayoyi na biyun ƙarshe na ainihin wato safa ta wato da muke karantawa suna magana akan rabuwar mutane gida biyu akwai mutanen da damuwarsu duniya babban burinsu duniya su in ta samu ba su da matsala kawai su suna ganin babbar matsala shine su rasa duniya don haka suna tafiyar da rayuwarsu ta hanyar da ta dace da hanyar da bata dace ba ta hanyar halattacciyar hanya da ma ta haramtacciyar hanya duk za su iya bi don su samu duniya don su kullum burinsu Allah ya ba su duniya kada dai su wahala a duniya kada su ji kunya a nan duniya matuƙar ba su kunyata ba a duniya su suna ganin ba su da matsala to wannan sufa ce daga cikin sufofin kafirai in ba kafiri ba babu wanda zai dinga ganin daga duniya sai kaduna ya dinga ganin shi daga wannan rayuwar shi kenan kawai in dai ya gwangwaje ya more ya shakata ya shakata ya miƙe kafa a cikin wannan rayuwar to koda nan gaba duk da cewa alamu ne ma na rashin imani da gobe alkiyama to sai kuma aka gaya mana siffofin muminai su ne waɗanda suna dagewa kwarai da gaske wajen neman Allah maɗaukakin sarki ya ba su duniya kamar yadda kuma suke neman Allah maɗaukakin sarki ya ba su lahira don wannan gidan na duniya Allah ta'ala ya kawo mu don mu ci gajiyarsa don mu more shi ba ana nufin kawai shi kenan kai wancan ya zama ɗan duniya ka ce to kai kuma ba ruwanka da duniya bari ka zama ɗan lahira a so ake ka zama ɗan duniya ɗan lahira wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk wala tabghi al-fasada fil ard inna Allaha la yuhibbu al-mufsidin Allah maɗaukakin sarki ya ce wa mutagi fi ma ataka Allahu daral akhira ka nemi gidan lahira da dukkan abin da Allah ya baka ilimi Allah ya baka yi kokari ka nemi lahira da shi siyasa ka samu yi kokari ka nemi lahira da ita mulki ka samu yi kokari ka nemi lahira dukiya Allah ya baka yi kokari ka nemi lahira wata fasaha Allah ta'ala ya hore maka yi kokari ka nemi lahira shine wa mutagi fi ma ataka Allahu daral akhira wala tansa nasibaka min ad-dunya kar fa kamanta rabanka na duniya wayannan gir- jirage da kake kallo da wayannan abubuwa na more rayuwa Allah ta'ala ya ce dan kai yayi su to da haka karka zauna kawai ka makale a soranku ka ki fita kai ba dan kasuwa ba kai ba ka kwadago kai ba ka komai kawai kana kana kana ganin kaman yin hakan lafi wato kaman yin hakan shine daidai neman lahira shine yafi zama wajibi a'a abin da ake so shine wannan gida na duniya ku yi gwagwarmaya da kai da wanda ba kai ba wajen kokarin ku same shi don ku ci gajiyarsa amma abin da ake tunatar da kai kada ya mantar da kai lahira da haka kenan shi mumini shine wanda yake neman yayi ingantacciyar rayuwa a duniya ya kuma yi ingantacciyar rayuwa a lahira sannan daga cikin darussan da zamu dauka a cikin waɗannan ayoyi shine falalar wannan addu'a ta rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ya tabbata kamar yadda muka karanta jiya a hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawan karanta wannan addu'a ta rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana tare da irin abin da ta kunsa na dukkan bukatun da kake da su na duniya da kuma bukatun da kake da su na lahira duk ta kunshe su da haka in ita kaɗai ka takaitu kana roƙon Allah da ita ta ishe ka an fahimta ko sannan aya ta ƙarshe ta faɗi falalar jinkirin zama amina ana zama ne amina kamar yadda muka karanta a baya tun ran takwas ga wata alhazai sun baro masaukin su sun taho mina to daga minan nan za su tafi arfa in suka tafi arfa ranar tara ga wata za su zo su kwana a muzdalifa ranar goma ga wata za su sake dawowa mina ne to bayan sun yi jifan su lamina za su koma garin makka su je su yi tawaful ifada su kuma yi sa'ayi su yi aski a su yi sa'ayi kai sannan kuma sai su sake dawowa mina sai su yi jifa ranar sha ɗaya ga wata su yi jifa ranar sha biyu ga wata to akwai falalar wanda ya jinkirta sai ran sha uku ga wata ya yi jifansa sannan ya baro garin ainihin wato mina da aka ayat tana nuna mana duk da cewa ayat ta kore laifi ga duk wanda ya baro mina ranar sha biyu ga wata matuƙar dai bai bari rana ta faɗi ba in ya baro garin mina babu laifi amma an fi so a jinkirta don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake yana jinkirtawa har ya kai ranar sha uku ga wata duk da akwai wahala in ka ji za ka da an tafi an baka sai yan tsiraru yan kaɗan to ka zama daga cikin yan tsirarun don ka samu wannan falala ɗin Allah ya samu dace. a kafin mu fassara ayar da aran ma ya jawo akwai wata aya jiya da na karanta ta afa aminu makarallah na dan yi kuskure wajen karanta sai na sa wani min afa aminu makarallah fala ya'manu makarallahi illa alqaumul khasirun wannan shine yanda aya take daidai cikin suratul a'raf afa aminu makarallah sai ne kuskure na ce afa aminu min makarillah jiya bayan na koma ina sauraron karatun sai na ji wannan kuskuren da kuskuren daga gare ni ne Allah ya yafe mu wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya Allah madaukakin sarki yace daga cikin mutane akwai wanda zantuttukansa ko zancensa zai dinga burge ka a rayuwar duniya ya iya magana akwai fasaha in dai a zauna ne a tsara mutane a gamsar da mutane da bayani da zaƙin magana da azanci wajen zance a ya iya Allah ya ce a cikin su akwai a cikin mutane akwai irin waɗannan mutane waɗanda yu'jibuka qawlu in dai zai buɗe baki ya magana sai ya ja hankalinka in dai zai yi hira ko a gidan rediyo ko a bainar jama'a ko a ina ne in zai yi hira to za ka ga ya yana da salo wajen zance ya iya magana magana sa za ta dinga ƙayatar da kai za ta dinga burge ka Allah ta'ala ya ce a cikin mutane akwai irin waɗannan fil hayatid duniya a rayuwar duniya wa yushhidu Allah yana shaidar wa Allah alama fi qalbihi game da abin da ke cikin zuciyarsa wa huwa anaddul kisam alhalu kuma shi mai tsananin musu wa idza tawalla idan ya juya baya sa'atil ardi zaka ganshi yana ta kai kawo a ban kasa li yufsida fiha dan yayi barna a cikinta wa yuhlikal harfa ya lalata amfanin gona nasla da dabbobi wallahu la yuhibbul fasad Allah baya son masu fasadi Allah baya son masu wato mabarnata a bayan kasa wa idza qila lahu ittaqillaha idan ka ce masa ka ji tsoron Allah akhadhahu al'izza sai girman kai ya kama shi bil ismi da sako fa hasbuhu jahannam wutar jahannama ta ishe shi shimfida wala bi'sal mihad Allah yace tir da shimfiɗa in ta zamanto irin ta wutar jahannama Allah ta'ala ce wa minan nasi ai wa ba'dun nasi minal munafiqin wasu daga cikin munafikai kamar yadda wasu cikin malaman tafsiri Ibn Abbas yana cewa wannan aya tana magana akan wasu daga cikin munafikai amma dai zancen da yafi wato inganci shine dukkan munafikai sun shiga cikin wannan wato sufa ce daga cikin sufofin munafikai Allah ta'ala zai faɗa ana wato daga cikin siffar munafiki ya iya zance amma kuma abin duk da yake faɗa ba shi bane a cikin zuciyarsa wannan dama daga cikin sima wato sufa da alamu irin na munafiki shine ya dinga bayyanar da sabanin abin da ke cikin zuciyarsa wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un fuska biyu ce da su a magana ba za ka iya gane cewa ba mutumin kirki bane saboda ya iya zance ga kawo Allah a bakinsa kuma ya dinga nuna maka cewa Allah ma ya sani kaza kaza kaza kaza shine wa yushhidullah sai Allah ta'ala ce daga cikin mutane amma fa wayannan irin mutane minal munafiqin daga munafikai yu'jibuka akwai wanda ya Muhammad ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin munafikai akwai wanda yu'jibuka kalamu zancensa zai dinga burge ka alfasih saboda magana ce wadda take akwai fasaha ya iya magana alladhi yuridu bihi haddan min hududid dunya wanda wannan zancen kuma ba wani abu yake nufi ba so yake ya samu wani rabo daga cikin rabon duniya ya samu wani kaso daga kasansa na duniya lal akhirah maganar bata je ciki ba iyakacin ta fatar baki duniya ce kawai a cikin zuciyar tasa amma a baki ya nuna ai shi ma lahira yake nufi wa yahlifu mustashhidan billah kuma ka jin shi yana rantsuwa yana mai shaida wa Allah alama fi qalbihi game da abin da ke cikin zuciyarsa min mahabbatil islam na kaunar musulunci ya dinga maka rantsuwa duk hurufin qasami zai iya amfani da su wallahi billahi tallahi ai yana cikin masu taimakon musulunci dama yake so ya samu zai taimaka wa addini zai taimaki bayan Allah kaza kaza duk wannan yana daga cikin abin da yake nunawa zai yi zai dinga nunawa a zahiri irin kaunar da yake yi wa musulunci da irin kaunar da yake wa ƴan uwansa musulmi da irin yadda baya san musulunci ya samu matsala ko musulmi su samu matsala wa huwa fi hadha gayatul jur'ati ala Allah amma tattare da haka kuma tsagera ne game da Allah wajen mu'amalarsa da Allah akwai tsageranci da rashin kunya wa huwa shadidul adawa kuma zaka same shi mutum ne mai tsananin kiyayya wal husumati mai tsananin husuma ne lil islam ga musulunci wal muslimina da musulmi ba wanda ya kai shi kin musulunci a zuciyarsa babu wanda ya fi shi kin musulmi a zuciyarsa amma a baki ba wanda ya kai shi kaunar musulunci da musulmi wannan sufa ce ta munafiki kamar yadda Allah ta'ala ce idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yashhadu wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun Allah ya ce idza ja'aka almunafiqun idan munafikai suka zo wajenka ya rasulullah qalu za su ce nashhadu innaka la rasulullah muna shaidawa wallahi mun yadda kai manzon Allah ne haka za su dinga faɗa kai ka ce wannan maganar haka take yadda suka faɗe ta haka take a zuciyarsu qalu nashhadu innaka la rasulullah kaga nashhadu inna hadda nunu tawkid innaka la ga kuma lam ta rantsuwa wallahi mun tabbatar kai manzon Allah ne wallahu ya'lamu innaka la rasul Allah ya san dama ya kai manzansa ne wallahu yashhadu Allah shaida ne innal munafiqina lakazibuna munafukai makaryata ne ba gaskiya suke faɗa ba babu wanda ya fi zama matsala a rayuwar musulunci da rayuwar musulmi irin munafuci ka rufe kofa da shi ku yi mitin tare ka gaya masa sirrinsa in sirrinka ashe makashinka ne tare da kai ya gama jin sirrinka ya je ya faɗa wa magautanka ya gaya musu lagonka ai munafuki bai yi ba kuna tare da shi da shi za ku ci abinci ku yi abin nan kana ganin kamar type friend ɗinka ne nan ku cin dunduniya ka yake ko ba za ka iya ganewa ba saboda in ka shiga matsala ya fi kowa nuna damuwa a fuska zai iya yin kuka na munafurci in ka shiga matsala zai nuna iyayenka da 'yan uwanka cewa shi masoyinka ne shi yasa ba wanda suka wahal da annabi sallallahu alaihi wasallam irin munafikai domin rayuwar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a maka ya sha wahala amma rayuwa ce ta ba ma yi su kafirai kawai falan ɗaya ne ba ma yi kawai ba za su yi musulunci ba to kaga wanda zai ce baya yi din nan kuma da gaske baya yi shine mai sauki amma wanda baya yi in ya sha tsari kuma ashe yana yi da ka ba shi tsari ashe wannan ba ma yi din dama iya fatan baki ne to su kafiran maka abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi fama da su kawai kaifi ɗaya ne ba za su yi shi ba kawai shike amma da ya zo madina sai ya tarar da wani salon kuma na wasu irin mutane masu fuska biyu a zahiri suna sahun gaba suna tare da shi in za a tafi jihadi su kirkiri wato uzuri na rashin lafiya su kwanta mutum ya kama zawo na ƙarya dan ka aje jihadi da shi dan baya son ya mutu dan ya san shi ma ba da gaske yake musulunci dan haka ayi ayi mitin da su a faɗi irin yadda za a kullo wajen cin nasarar jihadi tare da su bayan an fita daga cikin wannan tattaunawa an tsammaci duk musulmi ne suka tattauna a junansu ashe akwai munafiki a ciki yana fita sai ya kira waya ranka ya dade ai yanzu nan muka fito daga mitin ko ba samu irin wannan ai abu kaza an ce kaza an ce kaza wani ma kaza yace wani ma kaza yace wani ma kaza yace shi yasa sai ku yi mamakin yanda sirrin da kuka yi shi daga ku sai ku sai ku yi mamakin ku ta sa munafurci kenan ai munafiki bai ba fa Allah ya tsare mu da munafikai ai munafiki matsala ne to shine nan Allah madaukakin sarki ke fadar wata sufa daga cikin sufofinsu yace wa minan nasi man yu'jibuka qawlu ga dadin zance mana kai ka ce wallahi da gaske ne kuma in ba dan Allah ya tona asirin su da irin wannan kai ba za ka iya ganewa ba shi yasa annabi ba aka ce wala ta'rifannahum fi lahanil qawl daga cikin da barin zance ake gane su Allah madaukakin sarki yace wa yushhidu Allah ala ma fi qalbi wa huwa aladdul khisam alhalin kuma shi mai tsananin husuma ne da rigima da fada da musulunci wa idza tawalla idan ya juya baya ai wa idza kharaja min indika ya muhammad shi munafiki idan ya fita daga wajenka idan ya fita daga cikinku kun tattauna wata matsala wadda ta shafi al'umman musulmi yana cikinku yana fita daga cikinku shine wa idza tawalla in a wancan lokacin ne ana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam idan munafiki ya fita daga wajenka ya rasulullah wa idza tawalla in ya juya baya yanzu dai gashi can a waccan aya ta farko ya nuna yana tare da ku zai taimake ku kaunar ku yake kaunar musulunci yake amma Allah ya ce wa idza tawalla idan ya juya baya ma'ana wa idza kharaja in ya fita min indika ya muhammad daga wajenka ya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam jadda wa nashida fil ard li yufsida fiha za ga ya samu kuzari ya samu karsashi na yaɗa ɓarna a bayan ƙasa ba ta walla sa'a fil ard zai dinga kai kawo li yufsida fil ard dan ya kawo ɓarna da ɓaraka a ban ƙasa ta ɓangaren cutar da al'umman musulmi da musulunci wa yuhlika al kuma ya dinga ƙoƙarin lalata al amfanin gona wan nasla ya dinga ƙoƙarin lalata dabbobi wato ta hanyar halaka su ay wa yutlifa zuru'an nas ya dinga kokarin lalata amfanin gonar mutane wa yaqtula mashiyatahum ya dinga karkashe musu dabbobin su wai a ce wai dan kidnapping shi ma wai har maulidi yayi ya banka wa dukiyar mutane wuta ya tafi da dabbobin jama'a ya kama mutane kamar kaza a akurki ya cikin daji da ita ko kuma lokacin watan rabiul awwal shi ma maulidi yake wai shi ma yana kaunar manzan Allah ko ba ku ji wannan labarin ba akwai irin waɗannan barna gashi mabarnacewa kuma shine su ne masu gyara su ne masu san addini su ne masu san ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wasu malaman suka ce wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wasu cikin malaman tafsiri suka ce li yufsida fiha ai shine dan ya jawo yana daga cikin waɗanda suke barna a bayan ƙasa wanda sanadiyyar barnar su Allah ke saukar da bala'i a gaban ƙasa su suke jawo bala'i kuna zaman zaman ku su za su jawo wannan bala'i irin su suna nan li yufsida fil ard li yufsida wato wa yuhlikal harta wato su jawo dalilin halakar amfanin gonarku da dabbobinku domin ta dalilin su sai Allah ya ki saukar da ruwan sama to da zarar ruwan sama bai sauka ba za a samu fari in ba a samu fari ba amfanin gona ka sa ka yi shuka ba ruwa me za ta yi konewa za ta yi dabbobi sai an yi ruwan za su samu ciyawa za su samu ruwan sha babu dabbobi su mutu amfanin gona ya mutu saboda wani ɗan ta'adda da ya jawo muku bala'i Allah ya ƙera ruwan sama shine ma'ana wasu malaman haka suka fassara wa yuhlikal harsa wan nasl ko dai shi da karan kansa ya dinga halakar da amfanin gonar mutane a yanzu kamar ɗan kidnapping ya je ya ce ba za ku yi noma ba sai an biya shi ko kuma kun yi noman farko ba za ku je ku yi maimai ba sai an biya shi in ko ba haka ba kana ciki kana kokarin yin maimai ko kana kokarin zuba taki kawai za a zo a yi awon gaba da kai kana ji kana kallo ga gonar ka can sai dai ka bata ta kone yuhulikal harf ya halaka maka amfanin gonarka ko bayan kun gama amfanin gonar kun kwashe kun zo kun sa a rubu su zo su sa wa rumbun wuta yuhulikal harf a sa wa dabbobi wuta ko a haharbe dabbobi ko a kaɗe su a tafi da su wai hulikal harta wan nas wannan yana daga cikin wato sufofin mabarnata a ban ƙasa to ko dai su barnar da kansu ta hanyar halaka amfanin gonar da kansu su halaka dabbobin mutane da kansu ko kuma ka ɗauki fassarar malaman da suka ce su jawo Allah ya yi fushi ya ƙi saukar da ruwan sama sanadiyar rashin saukar da ruwan sama amfanin gona ya mutu dabbobi su mutu wallahu la yuhibbul fasad Allah baya son masu fasadi duk mai fasadi kowane irin nau'i na fasadi fashi da makami fasadi zinace zinace fasadi ne shaye shaye da fataucin muggan wato kwayoyi dukkan wannan fasadi ne Allah baya son masu fasadi duk kuma wanda Allah madaukakin sarki baya son sa ka tausaya wa rayuwarsa ko da kana ganin kamar baya cikin wani yanayi kuma ka ji tausayin ƙarshen akibar al'amarinsa wallahu la yuhibbul fasad Allah baya son الفساد واتو بايا سن فساد والله لا يحب الفساد الله yace wa idza qila lahu sannan in ka samu damar da zaka je wajen wannan dan ta'addan ko wannan munafikin dan kai masa nasiha kai masa wa'azi shine wa idza qila lahu inda zaka samu dama ku haɗu da shi ka ce da shi ittaqillaha wanda ka kiyaye dokokin Allah ta'addancin nan ba ba daidai bane wannan munafurcin da kake baya ba shi da kyau ka zama munafiki inda za ka yi wa munafuki wa'azi ko ɗan ta'adda ka yi masa wa'azi sai Allah ta'ala ya ce a hazardul izza sai wani irin girman kai rawanin tsaya sai ya zo ya kama shi kamar shi za a yi wa wa'azi sai ya ji wata irin izza da wani irin girman kai shine Allah ta'ala ce wa idza nusiha zalika almunafiq almufsid idan kai wa wannan munafikin nasiha wannan mabarnacin in kai masa nasiha wa qila lahu kace da shi ittaqillaha ka ji tsoron Allah wa zar iqaba kayi hattara kayi taka tsantsan da uqubar Allah wa kuffa anil fasadi fil ard ka daina yin bannan barnar a ban kasa ka daina sai da wato muggan kwayoyi a cikin jama'a kana haukata 'ya'yan mutane ka daina fashi da makami ka daina kwacen waya ka daina laifuffuka irin waɗannan in ka ce masa ya daina irin wannan barnar ka daina munafurci ka ce ya daina wannan Allah ta'ala ya ce akhadhathu al-izza lam yaqbal an-nasiha ba zai karbi nasiha ka ba fa ba zai karba ba bal yahmiluhu al-kibr girman kai ne zai kama shi wa hamiyatul jahiliya da dabi'a irin ta jahiliyanci da rashin zuwa makaranta da rashin karatu ala mazidin min al-asab wannan ma abinda kai kamar taki ka ƙara zuba masa sai ya ƙara kamara wajen aikata wannan sabo din Allah ta'ala ya ce ka kyale shi fa hasbuhu jahannam wutar jahannama ta ishe shi wa kafiyatuhu azaba ta wadace shi wajen azaba ba dai tsagera bane shi Allah ce rabu da shi kaman nasiha ma maimakon ya karbi nasiha sai girman kai sai ya ƙara awan gaba wajen saban Allah ta'ala ce fa hasbuhu jahannam kyale shi wutar jahannama ta ishe shi wala bi'sal firashihiya kai tir da shimfiɗa in ta zama ta wutar jahannama ka san akwai wa'inda za a yi musu shimfiɗa katifa ta wutar jahannama bargon wutar jahannama an yi wa mutum shimfiɗar wutar jahannama an masa kuma bargo ko mayafi na gidan jahannama Allah madaukakin sarki ya tsare Allah madaukakin sarki ya ce mu
ومن الناس من يشري نفسه
Masha Allah Allah madaukakin sarki ya ce wa minan nasi daga cikin mutane man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah akwai wanda kuma yana siyar da rayuwarsa wajen neman yardar Allah ba a haɗa ka zama ɗaya ba kenan Allah ta'ala ya ce huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min haka duniya take in duk mutane suka zama mutanen kirki mecece hikimar Allah ta halitta wuta in duk kuma mutane suka zama matsiyata mutane suka zama mutanen banza mecece hikimar Allah ta halittar aljanna lallai akwai yan aljanna akwai yan wuta fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir haka ka'ida take ko wasu za ka gansu ranar tashin alkiyama za su tafi aljanna wasu kuma za su tafi wuta Allah ya tsare mu dan haka haka ka'idar Allah ta'ala take yanzu ka ji can an faɗi wani hali na wasu mutane marasa kirki sai kuma Allah ta'ala ce akwai fa masu kirki fa wa minan nas kana iya samu kuma daga cikin mutane man yashri nafsahu akwai wanda yake siyar da rayuwarsa gaba ɗaya ya sallama rayuwarsa ibtigha'a maradatillah don neman yardar Allah ya ba da lokacinsa ya ba da rayuwarsa ya ba da lafiyarsa ya ba da dukiyarsa wajen neman yardar Allah akwai a cikin mutane Allahumma ja'alna minhum wallahu ra'ufun bil ibad lalle Allah madaukakin sarki ra'ufun mai tausayi ne bil ibad game da bayinsa Allah ka tausaya mana wa minan nasi ay wa ba'dun nas daga cikin mutane man yabi'u nafsahu akwai wanda yake siyar da ransa talaban liridallahi an kawai dan ya nemi yardar Allah dan Allah madaukakin sarki ya yarda da shi wa minan nas man yabi'a nafsahu talaban liridallahi an bil jihad fi sabili ta hanyar jihadi wajen ɗaukaka addinin Allah ya san akwai mutuwa ya san zai iya rasa ransa zai iya rasa wata gaba tasa amma ya san tanadi da tukuici da sakamakon da Allah zai masa yana da yawa da aka shi wannan yardar Allah da aljanna ita yake so ya yarda ya siyar wa Allah ransa wasu malamai suka ce kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya ruwaito an ce wannan aya ta sauka ne akan wani sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam Suhaib ibn Sinan ar-Rumi Suhaib ibn Sinan ar-Rumi an ce lokacin da ya musulunta kuma yake so yayi hijira ya bi Annabi sallallahu alaihi wasallam a garin Makka sai kafiran Makka suka ce in yana so yayi hijira ba zai dauki ko sisi ba a cikin wannan kayayyaki na dukiyarsa sai dai ya yarda ya tafi daga shi sai shi kawai yace in na ban muku za ku banni in tafi wajen manzo Allah suka ce in ka bar dukiyarka ka tafi ka ruwa gudu gaba ɗaya abin da ya mallaka yace ku rike ya ce na zaɓi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam na zaɓi in yi hijira in tafi wajen ma'aiki ya ban musu duk abin da ya mallaka ya tafi to shi ne sai sayid na umar da wasu cikin sahabbai suka tare shi a gefen gari yana ƙoƙarin fita gefen duwatsu cikin duwatsun makka suka ce amma kasuwancin ka suhaibi ya yi riba wallahi kasuwancin ka ya yi riba ya suhaibi sai ce kuma ina fatan kada Allah ya sa ku yi hasara kasuwancinku me ya faru ne kuke mun wannan albishir suka ce yanzu yanzu bayan kayi abin da kai aya ta sauka akan Allah ta'ala ya ce wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad amma da yawa cikin malaman tafsiri suka ce a'a wannan aya tana magana ne akan dukkan wanda ya bayar da dukiyarsa da rayuwarsa wajen daukakar addini inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا والقرآن كو يوا والتوراة في التوراة والإنجيل والقرآن جزاكم الله خيرا الله تعالى ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم الله تعالى يا سيرايكم مؤمنين da dukiyoyinsu ya siye su zai ba su aljanna da haka sai wasu malaman suka ɗauko wancan aya suka ce wannan aya tana magana akan wato dukkan wanda ya fita jihadi wajen ɗaukaka addinin Allah ya shiga cikin wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah an fahimta ko Allah madaukakin sarki yake cewa wallahu ra'ufun bil ibad ay waltizami ta'ati wallahu ra'ufun bil ibad ay yarhamu ibadahu al mu'minin Allah ta'ala yana yin rahama da jin kai ga bayansa mu'minai rahmatan wasi'a wato rahama wadda take mai yalwa fi ajilihim wa ajilihim ko dai a nan duniya ko a lahira fa yujazihim ahsanal jaza Allah madaukakin sarki zai saka musu mafi kyawun sakamako sai Allah madaukakin sarki ya ce
يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا فاعلموا أن الله عزيز حكيم mumtaz Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah ubangijinsu ne suka yadda da annabi Muhammadu manzansu ne suka yadda da musulunci shine addinin su to ga kira na musamman daga Allah ya ku waɗanda suka yadda da Allah shine abin bautarsu suka yadda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine manzansu suka yadda da musulunci shine addinin su Allah madaukakin sarki yace udkhulu fis silmi kafa ku shiga cikin musulunci gabaki daya ku shiga musulunci gabaki dayan sa kar ka zama wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf fa in asabahu khairun itma annabi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah Allah yace zalika huwa al-khusranul mubin ka shiga cikin musulunci gaba daya ba selection bane musulunci ba zaɓi son ka bane addinin musulunci ba abin da ya zama mai tubus tubus ka ɗauka mai tsaurin ka bari addinin musulunci ba abin da ya daidai da son zuciyarka ka yi aiki da shi wanda ya saba son zuciyarka ka bashi a'a ba haka shine musulunci ba musulunci shine in ka yadda kai musulmi ne shi yasa Allah ya yi wani kira na musamman ga waɗanda suka yarda shine ubangijin bautarsu ga waɗanda suka yarda da annabi Muhammad shine manzansu ga waɗanda suka yarda da musuluncin nan shine addinin su to in za su yi musuluncin nan su yi duka udkhulu fi silmi kafa kar ku shi kar ku zama daga cikin afatuminuna bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'd kai imani da wani ba kai imani da wani ba a'a udkhulu fi silmi kafa Allah madaukakin sarki ce udkhulu fi jami'i shara'i al-islam ku shiga cikin shari'o'in musulunci duka a zamantakewa a ibada a mu'amala a kasuwanci a auratayya udkhulu fi silmi kafa shiga musulunci gaba daya a siyasa ku udkhulu fi silmi kafa kar a ce babu siyasa a musulunci wannan kuskure ko da demokradiyya ce kai larura ta sa ka shiga cikinta to in ka shiga ciki kuma za ka yi wa addinin musulunci kuma za ka dinga tafiya gwargwadon ka'idojin musulunci a cikinta udkhulu fi silmi kafa kar mutum ya ce a shi zai yi musulunci a iya masallaci amma in ya tafi kasuwa kawai a kyale shi kawai babu Allah babu musulunci a kasuwa dan siyasa ne babu musulunci a kasuwanci a shi mai damara ne kare ce shi ba aikin Allah yake ba babu kenan babu Allah babu musulunci a cikin dan sandanka a cikin aikin sojanka babu musulunci kenan kake nufi a cikin custom ɗinka babu musulunci kake nufi immigration ɗinka duk babu musulunci civil defense duk kana nufin babu musulunci a ciki a cikin karota ɗinka babu musulunci Allah ta'ala ce ya udkhulu fi silmi kafa ka zama musulmi tami ba naqisi ba in za ka yi musuluncin nan yi shi duka shine udkhulu fi silmi kafa ay udkhulu fi jami'i shara'i al-islam amilina bi jami'i ahkami ku zama masu aiki da dukkanin hukunce-hukuncen musulunci wala tatruku minha shay'an kar ku bar wani abu daga cikin shari'o'in musulunci ku yi wala tattabi'u khutuwati shaytan Allah ta'ala ce kada ku bi hanyoyin shaytan ai wala tattabi'u turuqash shaytan kada ku bi tafarkai irin na shaytan fi ma yad'ukum ilayhi min al-ma'asi cikin abinda shaytan yake kiran ku yake gayyata ku zuwa yansa na sako kar ka yi wannan karka yadda da duk wani invitation da shaitan zai aiko maka wajen saba Allah karka amsa wannan gayyatar kana mai imani kada ka yadda karka amsa wannan gayyatar shine wala tattabi'u khutuwati shaitan duk wata gayyata karka yi maraba da ita karka yi lale da ita daga shaitan ba wata gayyata ta arziki da shaitan zai maka shi yasa Allah ta'ala ce wala tattabi'u khutuwati shaitan me yasa aka ce duk wani invitation na shaitan wuta zai kai ka da na sani zai sa ka yi bai taba kawo ma invitation na gayyata arziki ba sai Allah ya ce innahu lakum aduwwun mubin ai saboda shi din ai da wahala ya saka ga abin da zaka yi murna a nan duniya ko kai murna a lahira da wahala saboda shi ai shedan din aduwwun makiyi ne lakum gare ku mubinun kuma mai bayyanar da adawarsa ba masoyi ba ne ai ka fi sa ran gayyata ta arziki daga masoyinka amma makiyinka wanda kuma ya bayyanar da ƙiyayyarsa gare ka kuma kai tunanin zai gayyace ka zuwa ga wani abin alheri shi yasa sai Allah maɗaukakin sarki ke cewa kada ku amsa gayyatarsa innahu lakum aduwwun lallai shi shedan aduwwun makiyi ne gare ku zahirul adawa mai kuma bayyanar da adawarsa fahzaruhu ku yi hattara da shi ku yi hattara da shi ɗan kar ku amsa gayyatarsa Allah maɗaukakin sarki ya ce fa in zalalto min ba'di ma ja'atkumul bayyinat idan kuka zame idan talalafiya ta ja ku idan santsi ya kwashe ku sai kuka zame min ba'di ma ja'atkumul bayyinat bayan ayoyi bayyanannu sun zo muku fa'alamu ku sani annallaha lallai Allah azizun mabuwayi ne ya buwayi komai ya buwayi kowa hakimun kuma Allah gwani ne Allah maɗaukakin sarki ce fa'inin hawatu fa'in zalaltum ai fa'inin haraftum idan kuka karkace an ɗariƙil haƙ kuka bar tafarkin gaskiya aya ta farko an ce ku yi musuluncin nan duka kar ku bi hanyoyin shaidan sai kuma bayan bayanai da ayoyi daki daki sun zo maka sai kuma ka bi hanyoyin shaidan din shine fa yin zalaltu ka zame ke ka sani ka kuma take sanin hujjoji bayyananu sun zo maka ka karkace to sai Allah ta'ala ya ce a gaya maka in ka karkace ka bar tafarkin gaskiya min ba'di ma ja'atkumul hujjatul wadhiha bayan hujjoji kamar rana lokacin azhar sun zo muku min alqur'ani was sunna hujjoji daga alqur'ani da sunna fa'lamu Allah yace a gaya muku ku sani annallaha azizun fi mulki Allah mabwayi ne a cikin mulkinsa la yafutuhu shay babu wani abu da yake kubcewa Allah mutum din ya gama lalatarsa inna rabbaka labil mirsad Allah yana madakata duk wanda zai iya shege ya iya shege Allah ta'ala ya ce inna Allah azizun fa'lamu anna Allah azizun Allah gagara ba daune Allah ya fi karfin kowa ya fi karfin komai sannan Allah madaukakin sarki hakimun gwani ne fi amrihi wa nahyihi cikin umarninsa da hannunsa duk abinda Allah ya umarni akwai hikima a ciki ka gane ta ko baka gane ba duk abin da Allah ya hana ka akwai hikimar da ta sa ya hana ka ko ka fahimci hikimar ko baka fahimta ba akwai hikima ya zaɓu kulla shay'in Allah yana ajiye kowane abu ne fi mawdi'ihi almunasib lahu a inda ya dace da shi da haka in ka ji Allah ya ce yi to akwai alheri mai tarin yawa a cikin yidin nan in Allah ya ce bari akwai sharri marar adadi a cikin bari din nan kar kai an fahimta ko sai Allah madaukakin sarki ya ce ne hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin min al-ghamam إلا أن والملائكة Mm.
والملائكة وقضي الأمر Mm.
وإلى الله ترجع الأمور barakallahu fik Allah madaukakin sarki yace hal yanzuruna illa an ta- al- an yatiyahumullahu fi dhulalin min al-ghamam wal malaikatu wa qudiya al-amr wa ila Allah turja'u al-umur Allah ta'ala ce hal yanzuruna ai babu abinda suke jira illa an yatiyahumullahu face kawai Allah madaukakin sarki ya zo musu fi zulalin min al-ghamam a cikin giragizai wato cikin inuwoyi na giragizai wal mala'ikatu da mala'iku wa qudiya al-amru an zartar da al'amari wa ila Allah turja'u al-umur izuwa ga Allah ne ake mayar da al'amura Allah ta'ala ce ma yantaziru ha'ula'il mu'anidun al-kafirun ai shine hal yanzuruna ai ma yantaziru ha'ula'il mu'anidun al-kafirun wayancan kafirai masu tsaurin ido masu taurin kai babu abin da suke jira ba wani abu da suke tsumayi ayoyi da hujjoji bayyanannu duk sun zo musu sun gane suka ƙi ganewa sun ji suka ƙi ji sun gani suka ƙi gani da haka babu wani abu da suke jira na dalili ko hujjoji Haj- hujjoji kam duk sun zo musu ba a da ƙiyamin adillatil bayyana illa an ya ci ya kuma Allahu azza wa jalla alal wajihin la'iki bi jalali ba abin da suke jira illa kawai zuwan ubangiji maɗaukakin sarki a irin zuwa wanda ya dace da girman Allah ma'ana ba abinda suke jira illa a tashi alkiyama ubangiji ya zo da mala'iku a zarta musu da hukunci ba wanda suke jira abinda kawai suke jira kira mai wa'azi ya ta wa'azinsa ba za su ɗauka ba ba abinda suke jira illa an ya ce humallahu azza wa jal kawai sai dai zuwan Allah mai girma da buwaya alal wajhi la'iki bi jalali irin zuwan da ya dace da wato girma irin na Allah madaukakin sarki kaga kenan ubangiji yana zuwa waja'a rabbuka wal mala wal malaku saffan saffa Allah Allah zai zo ranar tashin alkiyama da mala'iku sahu sahu to Allah ta'ala zai zo fi zulalin an ce Allah ta'ala zai sako daga al'arshi zuwa kursi lokacin da aka tattara na farko da na ƙarshe Allah ta'ala zai sako wato a cikin inuwa wato inuwoyi na wato giragizai zuwa kursi Allah maɗaukakin sarki zai yi hukunci tsakanin bayansa don haka Allah maɗaukakin sarki ce abinda suke jira kenan yawmal qiyamati kawai jira suke a busa ƙaho a tashi alƙiyama amma dukkan wani uzuri an an riga an yanke musu shi dukkan wani yankan hanzari an yi musu shi dukkan wasu dalilai da hujjoji da za a gamsar da su an gamsar da su kawai rashin kunya ne da taurin kunne sun ki karba da haka kawai abinda suke jira a tashi alkiyama in an tashi alkiyama wa qudiya al-amru azartar da al'amari ayin yafsula bainahum bil qada'i al-adil dan ubangiji ta'ala yayi musu hukunci na adalci a tsakaninsu wa an tatiyal mala'ikatu wa hina idhin a wannan lokacin ne ya qadillahu ta'ala fihim qada'a Allah ta'ala zai yi hukuncin sa a tsakaninsu wa ilaihi wahdahu turja'ul umurul khala'iq jami'aha zuwa ga Allah shi kadai ne ake mayar da al'amuran halitta gabaki daya shine wa ila Allah turja'ul umur Allah madaukakin sarki yace mu wa lokacin yayi lokacin yayi tsara mun ci biyu bari mu ga ko za mu yi aya daya na'am سل بني إسرائيل كم آتيناهم Mm.
كم آتيناهم من آية بينة Na'am.
ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب Na'am. Allah madaukakin sarki yace salbani Isra'il. Ka tambayi banu Isra'ilawa kam atainahum min ayatin bayyina. Sau nawa ayoyi ko aya bayyananniya ta zo musu? Sau nawa? Ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba, ba sau uku ba. Ka tambaye su sau nawa aya bayyananniya ta zo musu? wa man yubaddil ni'matallah duk wanda ya canza ni'imar Allah min ba'di ma ja'athu bayan ni'imar Allah ta zo masa fa inna Allah shadidul iqab lalle Allah mai tsananin ukuba ne ai salliya Muhammad kai tambaya ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tambayi bani Isra'ila banu Isra'ila nan almu'anidina laka waɗanda suke maka taurin kai waɗanda suke kangare maka suke maka rashin kunya kam a'tainahum min ayatin wadihat nawa sau nawa muka kawo musu muka ba su ayoyi da hujjoji bayyanannu fi kutubihim a cikin littattafansu tahdihim ila alhaq da ayoyin da za su shiryar da su zuwa gaskiya fa kafaru biha kullaha amma suka kafirce waɗannan ayoyin duka ka tambaye su sau nawa Allah ta'ala ya zo musu da ayoyi bayyanannu da suke nuna gaskiyarka da gaskiyar abin da ka zo da shi cikin littattafansu amma suka kafirce da ayoyin duka wa a'radu anha suka bujire wa ayoyin wa harrafuha suka dinga lallan kwasa su suka dinga canza su suka karkatar da su an mawadhi'iha daga yanda suke wa man yubaddil ni'mat Allah ka gaya musu duk wanda ya musanya ni'imar Allah Allah ya yi maka ni'ima ka musanya ta ni'imar nan wahiyar din wahiyar din shine addinin Allah babu ni'imar da Allah ta'ala zai ma irin ni'imar addini da haka duk wanda ya musanya ni'imar da Allah ya masa ta addini wa yakfuru biha ya kafirce da wannan ni'imar min ba'di ma'rifatiha bayan ya san da wannan ni'imar wa qiyamil hujjati alaihi biha da kuma tsayuwar hujja a kansa game da wannan ni'ima fa inna Allah ta'ala to lalle Allah ta'ala shadidul iqabi lahu mai tsananin ukuba ne gare shi dan haka kenan haka ka'idar Allah take duk lokacin da yayi maka ni'ima ka musanya ta da butulci to Allah ta'ala zai ɗanɗana wa mutum kuɗa don haka ka zamto mai amfani da ni'imar Allah da kuma godiya akan wannan ni'ima da Allah ta'ala ya maka Allah ta'ala muna godiya akan ni'imomin da kai mana na addini da na shari'a abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya bamu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ta'ala ya gafarta mana Allah ya karbi azumin mu Allah ya karbi ibadun mu Allah ya karbi addu'o'in mu Allah muna roƙonka masu bukatu na alkhairi Allah ka biya musu waɗanda suke cikin damuwa Allah ka yaye musu Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya marasa lafiyar mu na gida da na asibiti Allah ka ba su lafiya mu kuma Allah ya ƙara mana lafiya sannan waɗanda suka rasu cikin iyayen mu da kakannin mu da malumin mu da ƴan uwan mu maza da mata Allah ka gafarta musu Allah ya girmama ladan su Allah ya ba su aljanna madaukakiya Allah ya sa mu cika da imani Allah ya sa albarka cikin rayuwar mu Allah ya sanya albarka cikin ilimin mu Allah ya sanya albarka cikin zurriya mu Allah ya sanya albarka cikin neman mu Allah ya sanya albarka cikin dukkan abin da ya bamu subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah